الساكين وتبيان البقات المتربصين وشمات الأعضاء قائلين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junan mu abin da zai amfane mu duniyar mu da kuma lahirar mu yau juma'a 24 ga watan Disamba miladiya 2021 a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wata'ala muke roƙa da ya mana jagoranci kan abin da za mu karatu a kai yau karatu ne na ruhul adabi wanda muke amfani da sharhin sa na lubul lub wanda maulanmu Sheikh Abdul Musa Dusu ya wallafa muna nan akan sharuɗai na kamala na ɗarika a Tijjaniya inda karatu ya ɗauke mu har ya kawo mu sharaɗi na tara yau da idan Allah subhanahu wata'ala to muna cikin sharadi na tara lokaci da riske mu a inda muka yi karatu akan sharadi na tara shine kada musulmi kada musulmi ya yadda ya lamincewa makru na Allah subhanahu wataala ma'ana makru shine talala na Allah subhanahu wataala mutum ya ga yana saban Allah Allah yana buda masa yana saban Allah kuma yana ƙara samun kuɗi haka ce kai musulmi kaka yadda haka ballantana kai ɗan tarika tijaniya har Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana gargaɗi akan haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa a yahsabuna anna ma numituhum bihi min malin wa malin nusari lahum fil khairat bal la yashurun a wani aya Allah subhanahu wata'ala yake cewa walladina hum min azabi rabbihim mushrikun inna azaba rabbihim ghayr ma'mun wani maulan mu shawa Ahmad Tijani yake cewa mutum ya lamin cewa mafi na Allah ma'ana ya ɗeba ƙauna daga samun rahmar Allah yake shi ne ainihin kuf ɗeba ƙauna daga samun rahama mutum ya ce ainihin shi kenan Allah ba zai yaje mun ba Allah ba zai gafarta mun ba shawa mata jani ce wannan shi ne can ta ganjen kafirci an tsabaranta abu na biyu wala mu shawa mata jani ya ƙara faɗa yake cewa mutum ya lamince ma kansa cewa ainihin Allah ba zai kona ni duk zunubi na aljanna zan kawai cewa mutum ya ce wannan shi ma ainul kufur ne tan tagaryen kafirci ne wanda dai a makon da ya gabata mun riga mun yi karatu a kansa wanda maulan mu shawa matijani ya dogara da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yake cewa mu'mini shine wanda yake ganin zunubinsa kamar katotan dutse ne kamar misali sai a ce a nan garin dutsen kagora ne aka cicciro shi tun daga kafansa har zuwa wannan tsayin nasa a daura a saman ka a ce ana jira da kayan sabon Allah sai a duro maka shi shawa masu jani yake haka manzon Allah ya faɗa mumini yake ganin laifinsa amma wanda yake ba mumini ba ne munafiki shine wanda yake ganin zunubinsa kaman guda ne ya sauka a hancinsa kawai dan ya haka ne kawai ya tashi shi na ga mutum yana cewa ai kawai na ji astaghfirullah shi kenan sai Allah ya je mu dan na yi zina sai ne dan na sha giya sai ne astaghfirullah san ce ai Allahu gafurur rahim cewa mata jari ce manzon Allah ya ce lamin cewa kai haka ainul kufur an gane wannan ko shine malamai suke cewa cewa mata jari ya faɗa ya ce dukkanin bisharorin da yawa mabiya dari kasta to yana sa sharadi ya ce ma adamil amri bi makrillah ma amri ma adamil amri bi makrillah duka wayannan shar duka wannan abubuwan da kaga an faɗa na falala na dariƙar tijaniya da komai da komai na Allah shine ba ba tare da lamin cewa an da makarilla ba mutum da tayi sai ina yin ibari shi ke na yin shiga da janna kawai sai da ina yin la ilaha illallah wa shiga da shi wa mutane shi a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana haka akan haka muka kwana a makon da ya gabata yau da idan Allah za mu ci gaba da ƙarishin wannan sharadi na na tara مالك يقول الشيوى هذا ولم تكن هذه الطريقة التجارية لترضى لأهل من أبنائها أن يتصور العلوم التي يتحصل عليها أو يحصل عليها من حدثياته وسرعة إدراكه مما ينورا malam cewa mun tijani ya cigaba da cewa kada ɗaya daga cikin wanda yake bin wannan ɗarikar ya yi tunanin ababen da yake samu na buɗi waiwa na ilimi kaga mutum an ba shi ilimi kamar shi yake zuwa ma kanshi a kwakwalwa malam yace kaka taba tunanin cewa wai wannan daga cikin falala ne na dari da tijani a ba haka ba ne hakan ba zai taɓa yiwuwa ba a yadda cewa wannan falala ne ka samu daga ɗariƙa na tijaniya sai in an tarar da kai kana kiyaye dokokin Allah to in kana kiyaye dokokin Allah sai a ce to wannan ribar ɗariƙa ne amma kana ɗariƙa kana ta samun ilimi kana sabon Allah sai a ce a, wannan talala ne Allah ya yi maka ba ribar ɗariƙa ba ne ina wannan shine inda muka kwana malam sai ya ci gaba da cewa zalika wannan fa shi ne abin da aka ja kunnen ka kai musulmi aka ja kunnen ka kai ne din dariƙar tijaniya ka san dama mai bin dariƙar tijaniya sai ne ya zama musulmi sannan kuma ya koma ya zama mai bin karantarwa na shau Ahmad Tijani a matsayin shau Ahmad Tijani na almajiri mai bin makaranta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana mai isar da sako na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ulama warasatul anbiya bugu da kari kuma shi jika ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kare kenan ba zai taba karantar da almajiransa ba wani abu wanda yake sabanin karantarwa manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama mala yace fa kaifa takunu tariqatu an yatagarrara abna'uha وراء ما لم تجه أيديهم من متاع الدنيا الفارغة من مال أو ملك أو عارفة من عوارض العادة ما هي تتايا دوانا طريقة za ta yadda mai bin karantarwar ɗariƙan nan. Aha, almajiran wannan makarantar na Jau Ahmad Jani su rudi kawunansu kan ababen da hannayensu ya taɓa daga kayan jin daɗin duniya. Ko ko kuɗi, ko mulki, ko mulki, ko ko hawari al'ada, sai an baka wani karama. Ta yaya ɗariƙa za ta yadda? وهي أمور لا تختص بفرد من أفراد هذا النوع الإنساني bayan dukkanin wayannan abubuwan da kaga an faɗa ba ya kaɗe ta daga wani mutum ƙwara ɗaya ba ne in kana tunanin jin daɗin duniya ne har wanda ba kafiri ba Allah yana ba ko ba haka bane yanzu a cikin mun nan akwai wanda kafiri ya fi shi kuɗi Allah ba ta ba haka bane kafiri ba ya fi shi kuɗi musulmi ne shi kuma amma kai kana musulmi kafiri ya fi ka kuɗi to ina ruwan Allah shi ne cewa mata jari su kara nuna maka dan ka samu kuɗi kake tunanin shi kenan faida ne ta baje yadda tukunna kana kiyaye dokokin Allah eh kana kiyaye dokokin Allah sai a ce to yanzu ne ka samu riban dari ka koko au milki koko a baka wani mulki daukaka uwara har ka tunanin cewa saboda ɗarikan nan ne da ka samu shi ne Allah ya baka mulki da ɗaukaka ka shawa sai an tsaya an gani yaya kiyaye dokokinka da Allah eh kana kiyaye dokokin Allah sai a ce to riban ne Allah ya baka amma ba ka kiyawa sai a ce a talala ne ba sani ma an gane talala mutum ne ke yin laifi kana daga mai gaba ya yin laifi sai kawai rana ɗaya kawai sai ka mai samun kazan kuku shi kenan sai mutuwa Allah ya mutu ba Allah ya yaje mana aw hawariqu min hawariq al'ada aw qaribatu min hawariq al'ada koko wani abu wanda yake kamar sai a ce baiwa Allah subhanahu wa ta'ala ya maka abin da ake kira karama ko karama har yanzu akwai karama an gane wannan ko wato Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi wa annabawa mu'jiza sai ya yi wa bayinsa managarta karama wannan kalma ta karama yana da matuƙar muhimmanci mutane su fahimce ta daga kalman karraman larabci ne in mutum bai san larabci ba zai ta hauka daga karramani yukarrimu karamatan ikraman ko karrama ay karramahu fi ma mada yukarrimu ay yukarrimuhu fil hal ikrim fil mustaqbal karamatan masdar ko kace ikraman duka masdari an gane wannan ko to idan kace karama a Hausa yana nufin Allah ya mutunta ka ya karrama ka sai ya gudanar da wani abu wanda ba kasafai kake gudana a hannun mutane ba an gane wannan ko da fi misali daga cikin direbobi da muke da su masu tuka moto akwai wanda Allah ya karrama shi daga Kaduna zuwa nan zai iya zuwa maka ita awa biyu da ni da kai kuma za mu bi hanyar sam hanya ne sai mun awa biyu da rabi zuwa awa uku da rabi tare da cewa speed limit din daidai yake mai kiran din yana gudu ɗari da ashirin ɗari da goma ɗari da ashirin ɗari kai ma kana gudu ɗari da ashirin ɗari da goma amma shi zai iya zuwa cikin 2 hours kai kuma sai ka ƙara 2 hours and 30 minutes me yasa saboda shi Allah ya karda ma sani sai aka rage masa tsawon hanya shine abin da ake kira da larabci ɗayi an gane wannan kai ba suke ka ba kowa bane zai gane abin da suke magana akai kowane mutum kowane mutum da ka gani Allah ya ba shi karamarsa sai dai kai in ka kasa gano naka kowane mutum bari na gaya muku kaɗan daga cikin karamomin da Allah subhanahu wata'ala ya muku daga cikin wannan wurin akwai wanda in ya fara cin abinci baya barin abincin da ya tsare karama ne Allah ya karrama shi malamin tara ba ga bane ai da yawa akwai mutanen da suna son su cinye abincin ba sa iyawa su ko ba wai rashin lafiya ke damun su ba amma ba su da wannan ability da damar da za su iya zama su cinye abinci ko mi kankanta ne sai su rage shi ba za su iya cinyewa ba to kai yana daga cikin karamin ka kai ma an kasa abinci a gaba da ya kare to sai ƙara dubawa ka ga wani irin karama ne kuma Allah subhanahu wataala ya yi maka malam buhari ka gani ko wayi umur la taqtasu bi sharri min afradi hadha an-naw malam yake dukkanin wayannan abubuwan da kaga an faɗa kama daga dukiya mulki wani abu wanda zai ba mutane mamaki cewa a ina da ina yi ban ci nasara ba amma kai gashi kai masa aka ce duka Allah yana iya baiwa musulmi da wanda ba musulmi ba fal hadarul hadara malam yace ka shedin ka tumma ka shedin ka an yahtiba salihu zalika huwa barkatu tijaniya kada ka an baka ɗaya daga cikin wannan ka sha'a ai albarkar tarika tijaniya na ka sha'a za a gano cewa albarkar ɗariƙa ce da ka karɓa in aka ga kana kiyaye dokokin Allah amma ba ka kiyaye dokokin Allah ka san wa'in abubuwan sun same ka sai a ce ɗaurin talala ne Allah ya ce wa mutum mutum ya je lahira a sa shi a wuta shine wancan ayan a ya sabuna anna ma numikuhum bihi min malin wa bani misalin lahum fil khairat Allah yake cewa a ya sabuna anna ma numikuhum bihi min malin wa bani mutane suna tunanin dan muna ƙara musu muna ba su dukiya muna ƙara musu dukiya sai su rika tunanin cewa wai mun karrama su ne mun mutunta su ne misali ulahum fil khairat ai muka riga Yesu ne kan tawawan ayyuka su sai mun bar su rika yin shiriki ta su zo lahira a sa su hauta ba gani ba abinda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa akan wannan daurin talalan yake cewa zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan kalla Allah yake muka bashi dukiya ne tarin yawa wa banina shuhuda muka tara mai kuma yara ga kuɗi ga yara wa mahattu lahu tabida muka shimfiɗa masa arziki shimfiɗawa sun mai ilma wa ana duk da wannan bai wannan na masa Allah ya ce nema bai yake yi na ƙara masa amma tun da ya taɓa annabi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a'a ba za mu ƙara masa ba za mu bar shi a haka ya zo lahira ya sha wuta an gani ko ومن وما أدركم بين موانا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعود انه فكر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا ان هذا الا قول البشر الله يجي سعود لي سكر wannan shine abin da ake nufi da talala ga an ba shi dukiya an ba shi ɗaya an ba shi mukami an shimfiɗa masa duniya Allah ya ce duk ta banza ne zai zo kuma za mu kona shi a wuta malam sai ya ci cewa ya alama kullu saliki أن بركة هذه التجانية أن بركة هذه الطريقة التجانية هي أن يسير عليها السالك ما لن يشيء كونا مرئي غوانا مكرنتا كونا كرنتا وانا شو آم التجاني يسن شوى البركة طريقة ينا ننتي أن يسير عليها السالك shi wanda ya karɓa ɗariƙar ya ci gaba da binta a matsayinsa na muridan cewa shi muridi ne menene ma'anar muri me nufi kenan ko shi me nufi ne me yake nufi yanzu yana nufin Allah ko a nan Najeriya wanda yake ba ɗan ɗarika ba da yayi mai ɗarika shaida wannan magana cewa a sufi gayatahu huwa Allah sufi gayatsa huwa Allah Allah yake nema kawai to shi ne aka ce kai ne bin karantarwa ta makaranta na ɗarikar tijaniya ka zamanto aha an yasira alaiha saliku muridan kai muridi ne babu abin da ka dosa sai Allah mujarradan an iradati wanda ya tsiraitu daga nufin kansa babu wani abu wanda za ka nufa sai abin da Allah yake so duk duk salikin da yake ba haka bane shiri da yake ba da riga yake duk abin da ka sa a gaba kawai ka tabbatar cewa abin da Allah yake so in ba abin da Allah yake so bane to ba da riga kake ba shiri da kake muridan wajha rabbih mutaal me nufi ne na neman yardan ubangijinsa madaukaki musaddiqan tawajjuh ila al-hajj me gaskata wannan tafiyar ta na neman Allah subhanahu wataala na san akwai wanda za ga yana da riba amma yana tunanin to ko ma ita ne gaskiyan ko ma dai ba ita bane mu da mun karɓa ko haka ce a musaddiqan at-tawajjuh ila al-hajj jalla wa ala kana mai gaskata cewa lallai wannan abubuwan da kake yi ba abin gaskiya ba Allah subhanahu wata'ala zai baka ladanka zai mutunta ka zai karrama ka ranar alkiyama sa'iran bilan qiba ya ci gaba da tafiya ba tare da tsayawa ba ko yankewa ya ce kai ina fata da nikan ni na fata ka fa yana daga cikin jarar gari da ana cewa ba ta ko ba ga bani ba ta me yasa ta yaya za ka mu hanyar neman Allah ka ce ka fara neman Allah ka ga kuma neman kike ne yanzu shedan shi yasa har a hakan ɗarika take wa mutane kyakkyawan fata da kyakkyawan zato ko da ka daina yi za a cewa baka fita ba ko da ka daina yi yanzu misali duk wanda suka karɓa ɗarika suka zo suka fita ko suka zo suka daina to amma an ga ta ɗarika har yanzu ba su fita ba ana fita daga ɗarika ne idan an fita musulunci zan ƙara maimaitawa ana fita daga ɗariƙa ne idan an fita musulunci amma matukar kana musulunci to kana nan kana cikin ɗariƙar yin azkar din ne ka daina za ka yi mamaki me yasa na faɗa wannan idan mutumin da ya fita daga ɗariƙa sai yanzu ya dawo zai tafi ɗariƙa me za a ce masa tajdidi za a jaddada masa ne ba wai za a ƙara ba shi ba ban sani ba mun gano magana ƙara ba shi ake yi ba ƙara ba shi ake yi me ake yi sai a ce a masa tajjidi a jaddada masa ga darajar ba kar ka yadda ka daina riba ne ake samu biyu riba duniya da riba lahira kaza kaza kaza sai a ƙara jin dama shi kenan amma kana son ka tabbatar mutum ya fi ɗariƙa shi ne ga musulunci in ya zama musulunci shi kenan zai dawo ya karɓi kalmar shahada in ya karɓi kalmar shahada sannan sai a ƙara bashi yanzu ba wai da jibi za a yi ba sani ban karatun ya fito sosai ya fito sosai an gane da abin ne ko to da ka ba a fita daga ɗarika in dai ka riga ka karɓa doka daga ka karɓa sai dai kace ka daina yin auraden ka daina auraden eh to an ji ka daina auraden duk lokacin da Allah subhanahu wataala ya ƙara hakan ka maka yanzu a maka tasbihi ba wai za a ƙara ba ka wata sabuwar dalila ba ba ka bane shine malaki cewa sa'ilan kai mai hankali ka ci gaba da wannan bin wannan karantarwa na wannan bawan Allah sa'iran bila inqiba kana ne ci gaba da tafiya ba tare da yankewa domin mene Allah subhanahu wataala ya ce wata bi sabila man anaba ilai ka bi ta farkin wanda ya kama hanya zuwa wuri na ni Allah haka Allah shi da a wurin Allah yana magana akan manzon Allah ne ake so a bi sai a bara cewa annabi ake magana akan amma a wurin ana magana ne duk wani bawan Allah da kaga ya shagaltu da neman Allah yana ta ayyuka yana neman Allah aka ce kai ma gaba hanyar da ya zuwa an gana wannan Allah ya ba mu iko malam sai ya ƙara cewa sayran yaqihi min al-wuqu'i fi ghadabillahi wa tuqi tafiyar da za ta kare mutum daga fadawa cikin fushin Allah da kuma azaba na Allah idan aka hada wayannan kalmomi guda biyu a wuri daya to kowanne yana ɗaukar ma'anarsa amma idan aka rarraba su kowanne yana iya canza yana iya wakiltar wani gadabu da sakku to a nan wurin kowanne ya ɗauki ma'anarsa gadabu fushi tafiyar da za ta kare ka daga fushi na Allah subhanahu wa ta'ala wa safsihi da kuma azaba na Allah shi yasa malam bin alari Allah ya saka masa da alheri sai ke cewa min qabli an yaskaba alai ko ko ba ya ma malam ya kawo ko kabla an yaskara alai tun gabanin bai saukar masa da azaba ba wasu mane suna fasara tun gabanin bai yi fushi a gare shi ba ko mu je gaba khairan yakihi min al-wuqufi ghadabillahi wa safi tafiyar da za ta ci gaba da yin ta take ka ta kuma kare ka daga fadawa daga fishin Allah ko ko azabar Allah ka gani sai mana yake maka fa yatamassalu bil ma'murat al-ilahiyya sai ya rika aikata ababen da Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni a aikata wa yantani ma la yarda Allah fil hayat ya nisanci abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya yarda da su a cikin rayuwarsa dukkanin abin da Allah subhanahu wata'ala baya so to a matsayin ka na musulmi kar a ganka kana aikatawa malam sai ya ci cewa sairan ba an ce sa'iran bila injima ba sai malam ya kara cewa sairan tafiya ce wadda yarmi bihi ila bina'il mustaqbal العظيم لنفسه ولغيره من سائر من من الأسرة والمنتمي malam yake tafiya ce wanda ake so ka ci gaba da yin ta wanda za ta wurga ta zuwa gina mustaqbalinka ma'ana gina future ɗinka gina rayuwarka ta gaba ya Allah ka kalla a dariƙa ma ba a yadda kawai ka zauna kawai ba ba aikin yi ba shi yasa duk muƙaddamin da ya zauna baya aiki aka ce ku dube shi wannan dariƙa ko yake yi da ce kuwa domin shan Ahmad Tijani ya ce kowa ya tashi ya kama na shi ne mana yake gaya maka sai ran yarbi bihi ila bina'il mustaqbal tafiyar da zai ci gaba domin gina fico din shi yaya me kake so ka zama a rayuwa kana son ka zama injiniya ce to ci gaba da aiki yadda zaka zama injiniya ba wai ka zauna ka ja jarbi sai injiniya nake zo zama Allah injiniya nake zo zama Allah shawa yodar kai tashi ba mu hanya sai Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake ka malami kake so ka zama ta shi kai karatu ba za ka zauna da na zargi ba ka jawo ai wa allamna wa milladunna ilma qas wa allamna wa milladunna ilma qas aka ce ina ina san kai dai sai ka tashi ka yi karatu sai Allah ya baka wannan ilimin billadunni din nan an gane wannan sai ka tashi ka yi karatu sannan sai Allah ya baka baiwa za ka yi karatu kaɗan sai Allah ya sanya wa karatun albarka sai ka ga abubuwa kawai na ban mamaki an gane wannan za mu je gaba ila bina'i mustaqbal azim bi nafsi kaga da kansa kenan wa da gairi da kuma wani sa min al usrati na daga family nasa family haka wani malami ya ce faɗan kalma ba family ba yake wannan sunancin gargajiya ne family zuwa ga zuri'anka yaya za ka gina su kenan wannan yana cewa a rika tijaniya ba a yadda mutum ya haifi yara kawai ya sake su a jiki daga zuwa sai ka tsaya ka gina rayuwarsu yaya yaro na kaza ina fata a wurin Allah ya sa ya zama likita to ci gaba da bibiyan hanyar nashi ya za a yi ya zama likita ka taimake shi eh ina son ya zama injiniya ne ya ya za a yi ka taimake shi ya zama kawai ba za ka je ka zauna kawai kana a'a ni na rubuta ba ni na rubuta ba gashi nan a littafin yake ba wani gairihi min al-usra da wani sa daga cikin family nasa a wani ina son ya zama to kafinta ne to a kai shi wurin kwararre a wurin kafintoci wani ina son ya yi sana'a ne na gini a kai shi wurin kwararre wurin sana'a wurin mai sana'an gini shi ne abin da ake nufi a wurin bara ka zauna ka ta yi yara na ina son wani ya zama likita wani ya zama shi kenan kuma ka kama hannun gaba na ai ko turawa da kake gani suna cewa yaron su kaza zai zama kaza zai suna bi ne suna bin sahu din kai musulmi kai ne Allah ya gaya ma haka sai kake amfani da abu Allah subhanahu wataala ya sa maka kaida guda da cikin alqur'ani mai girma cewa summa atba'a sababa ittiba'il ittiba'ul asbab yana da matukar muhimmanci a addinin musulunci a'a ina son na je Kaduna ko ba zan kama hanya da nan ba a zan bi wani hanyoyi ake bi ne wani ruti ne ake bi zuwa Kaduna sai na sai da bi ba zan zauna a gida kawai da mimmi ce kama bai ce Kaduna zai zan je kuwa ba za ka je ba shi Allah ya ce maka summa atba'a sababa ittiba'u al-asbab min ahammi shay fil islam shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana wannan a yakin Uhud ko sai yake wayannan mutanen da ake kiransa suna rummal su hamsin da hawancan dutsen me yasa saboda zai yi ya kai da kake kasa ka iya harbawa sama force din ya tafi da karfi sabanin shi wanda yake sama da yayo haka sai abin ya tafi da force din ko abin da suke kira gravity ko wanda yake sama gravity zai fi saurin kaiwa da kai da kai kai da kai da kake kasa ka harba abu yayi sama da ya tafiya da zai yi kasa ne amma shi da yake sama da ya harbo zai tafiya kasa ne kuma da gudu shi me yasa manzon Allah ya mana haka ittiba'ul asbab a wurin yaki manzon Allah ya ƙara nuna mana muhimmancin bin bin asbab cewa wayannan sojojin su ne barayin dama wayannan sojojin su ne barayin hagu wayannan sojojin su ne da baya wayannan sojojin su ne na dama na gaba ko ba da aka tsaya yakin ba duk kowa ya jimo a duk me yasa aka yi haka ittiba'ul asbab to shine malam yanzu yake gaya maka wal ghairihi min al-usra familin ka tsaya ka tsara musu rayuwa yaya kake so su zama sai ka roki Allah ya tabbatar maka in a hanya Allah subhanahu wataala ya canza abin da ya zama alheri shi ke ba da yayya da Allah an gane abu zai yi ka sai yanzu kana son yaron ka ya zama likita sai kana da sashi a hanyar nisanci kana da sashi daga primary ana ta nuna masa integrated science ana ta mai kaza ya zo je integrated science ya zo secondary an sa shi science class kaga kana bin hanyar abin da kake so ya zama ne shi gane yana zuwa jami'a shi gane sai bai ci physics da chemistry ba zai je kuwa ba zai je ba ya ƙara zanawa bai ci ba ya ƙara zanawa bai ci ba ya zana sau biyar aka ce kakura mana a canza masa abin da ya zama alheri a bar mu Allah ta mu an gane da abubuwan su ko Allah ya ce mana wal mustami haka nan society naka al'umarka a matsayinka na musulmi a matsayinka na batijjane aka ce wani irin gudunmawa za ka taka wani irin rawa za ka taka kan al'umman ka ka kawo musu ci gaba Allah ne ya ce mana haka muke yi yanzu kuwa mu tsaya mu tambaye kanmu ba akwai aiki a kanmu hakan muke yi a matsayin mu na musulmai a matsayin mu na tijjanawa haka muke yi Allah mun tuba Allah ka yafe mana kowane musulmi wajibi ne a kansa ya ba da gudunmawa ɗari bisa ɗari kan menene za a yi al'ummarsa ta ci gaba. Allah ya fi mana. Hatta ya ta hanya alhayatu sa'ida ala ma yuriduha rabbun nasi lin nasi. Kaga abin da malam yace hatta ya ta hanya alhayat ta yadda zai shirya rayuwa as-sa'ida wacce za ta zamanto convenient rayuwa mai daɗi gawa alama yuridu ha rabbun nas akan yadda ubangijin mutane yake santa linnasi ga mutane ba wai da kanka yaya ake so rayuwa yaya ubangiji yake so rayuwar mutane ta zama rayuwa cikin kunshi aka ce a Allah ya ce yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra abinda za ka yi ka kawo ma al'umman ka shi gaba ka ce ka yi ba ruwanka da cewa wane bai yi ba kai ne kai naka ka sauke wajibin ka mun gane wannan Allah ya ce mana malam ya ci gaba cewa sa'iran bila inqiba ko sai yace sa'iran tafiya wacce yaj'aluhu mir'atun fatiyatun masluwatun li usuli lil usuli wal mabadi allati la taqbalu an yu'tabara al muslimu mu'minan haqqan wa huwa la ya'taqiduha malam ya ce tafiyar da ake nufi ka ci gaba da yin ta ba tare da yankewa ba shine tafiyar da za ta sanya ka zamanto kamar madubi magani gilashi miro an gane bambancin su ko miro wanda in ka tsaya za ka kalla kanka aka ce tafiyar da za ta sanya ka zamanto madubi na sauran mutane wanda mutane za su kallon ka suna tsara koyi da kai kan abun kwarai shine abin da malam yake so ka zamanto maduwatan للأصول والمبادئ wanda kai dinnan da ake so mutane su rika koyi da kai to kana bi ne na tushen addini fundamental da addinin ka ya karantar kai kake bin su wal mabadi da foundation din da addinin ka ya karantar su kake bi allati la tuqbalu an yutabara al muslimu mu'minan haqqan wa huwa la yutiduha wadda duk mutumin da yayi watsi da wa'annan fundamentals din foundations din ba za a kalle shi a matsayin musulmi ba mumini na gaskiya ba matukar bai kudurta waɗannan abubuwan ba mutumin da ya zo ya ce maka ko wani wani shi ma Allah ne banda Allah da kake bautawa wannan mutumin abun da za a koyi da shi ne mutumin da ya zo ya ce maka ga wani zai yi maka abin da Allah ya yi maka kaga dan waya ce kai akwai su ce ba Allah ya yi maka ba ka je wurin wani zai yi maka la ilaha illallah kai da mamau ka shi ne wannan ko akan same su ba to sai aka ce kai dukkan yadda da irin wannan tafiya ce ake so ka ci gaba ka zamanto kana tafiya mutane na kallon ka a matsayin madubinsu kai ne abin koyinsu ko kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah واليوم الآخر أو أنا حديث من الله صلى الله عليه وسلم عليه شوى المؤمن مرعاة المؤمن شي مؤمني مجاني من مؤمن ko idan kana aikata kyawawan ayyuka mutane za su da koyi da kai suna kallon ka wani har tafiya ka ya kwaikwaya ko idan tana son ka gano haka ka tuno shekarun baya lokacin da kake aji kake makaranta malamin nan da yake karantar da kai za ka ga har kwaikwayon muryar sa kake yi har kwaikwayon tafiyar sa kake yi har kwaikwayon sa kayan sa kake yi ko ba ka bane me yasa saboda ya zama maka madubi shine abin koyi naka shine abin da turawa kuke kira da suna role model ko ba ka bane role model to aka ce kai musulmi ka zamanto kai role model ne na wasu wanda za su kallon ka suna koyi da kai kan kyawawan ayyuka ba kai shedan shi ba Allah ya ba mu ikon gyarawa. Wala yadda na shaɗu bi iqamatiha wala bi isda'i hayatihi alayha. Ta yadda duk wanda bai zamanto yana yunkuri ba domin ya zamanto yana bin wayannan kyawawan dabi'un kuma yana kankan da zuciyarsa da kansa kan sai ta ji wannan umarnin ba aka ce baya cancanta ya zamanto abin koyi. Ina mutumin da ya mika rayuwarsa kai ba zai mu takaita kawai tun akwai yan boko a wurin ka san abin da turawa kuke kira da total submission ko ba za ka fassara ba al-islam islam is just all about total submission to the way of Allah subhanahu wa ta'ala total submission kawai ka miƙa wuyanka dungurungun ɗinka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yadda yake so haka za a yi ba yadda kai yake so ba ko Allah ya saka wa cikin hawa da alheri shi yasa kake ji a cikin addu'o'insu da suke yi in an ida wazifa sai su arka cewa Allahumma ja'al ma nuhibbu fi ma tuhibbu Allahumma ja'al ma nuhibbu fi ma tuhibbu wa la taj'al aha wa la taj'al illa ilayka ittirarana ma'ana ya Allah ka sanya abinda Allahumma ja'al ma nuhibbu fi ma tuhibbu ka sanya abinda muke so cikin abinda kake so duk abin da Allah baya so Allah ka kasa shi a cikin rayuwarmu shi ne ma'anar wannan addu'a da kake gani an ade kai Allahumma ja'al ma nuhibbu fi ma tuhibbu wa la taj'al illa ilayka ittirarana kar ka sanya wata bukatuwa ta mu wurin wani ka ya Allah domin aka sanya bukatuwanka wurin wani Allah ka shiga wuta wallahi da maka misali a ce an sanya shekarun gidanka a hannun shiyaman din wannan karamar hukuma yaya za ka wahala ku ko ba haka bane dan za ka tsaya kalla ba kai kaɗai bane a karamar hukumar to shine ake yin wannan addu'a wala taj'al illa ilayka ittirar ya Allah ka kasance wata bukatuwa ta auren waninka sai dai gare ka ya Allah ya rabbana ya khaliqal awalimi kun bainana wa baina kulli zalimin ya ubangijin ya makajin waɗannan duniyoyi ba su ranke kuna cewa universe ba universe ko ko guda bakwai ya wani eight planet ne ma ko ko nine planet nine wannan da wani karatu ne tsohon karatu ne amma updated karatu shine an gano duniyoyi wanda suke galat ko kawai wannan galat an gano tushen duniya duniyoyi yadda ka san tushen dabino ka taba ganin dabino yadda yake fitowa to haka aka gano wani abu dunkule da aka kalli abun da sai aka gano duk duniyoyi ne a wurin ba su da iyaka shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce rabbil alamin ubangijin duniyoyi ya rabbana ya khaliqal awalin ya ubangijin ya makajin waɗannan duniyoyin kun bainana wa baina kulli zalimi shiga tsakanin mu da kowane azzalimi ma ke yana za ka ga wanda ya rika dai da tijani da wuya da wuya ba mu ce Allah subhanahu wataala baya jarrabawa da wuya kaga Allah ya ba makiyansa nasara a kansu saboda wa'annan addu'o'in ya rabbana ya salikal awalimi kul bainana wa bain kulli zalimin to wanda suka samu wanda suka maka abin alheri ba ya kace wanda li kulli man ilaina ahsana wanda suka kyautata mana ya Allah ka saka ya musu mafi alheri saboda kai ko da ka taba kyautata ma wani ko wani ya taba kyautata maka ya kamata na ce ko da wani ya taba kyautata maka shekara ashirin da ya wuce in fa aka yi wazifa ana yi masa wannan mutumin addu'a aha wasu li kulli man ilaina ahsana ya Allah ka saka ya wa dukkanin wanda ya taba kyautata mana dan Allah za a shiga damuwa kun ana da ridan nan ana yi ta daidai yadda shehun ya za a shiga damuwa ba za a shiga damuwa Allah ya fi malam ya ce ba an ce sa'iran bilayin ibrahim ba ya ci gaba tafiya ba tare da yankewa ba sai malam ya kara ce maka sa'iran tafiya ce ba wanda ba a fatan ka yanke ya ta'asha fihi al-ujub wanda ake fatan Allah subhanahu wata'ala ya shine maka jiji da kai a matsayin ka na musulmi ai jiji da kai haramun ne ko ba haka bane wa ya harimu alayhi al-kadhib ko ba ka malami adam yace ba wa ya'rifu alayhi al-kadhib wal ghiba wan namima wal ujub yace wal ujub da an ko da jiji da kai shine malami yake yake gaya maka a matsayin ka na musulmi an haramta maka ballanta na a matsayin ka na mai bin dariƙar tijaniya me yasa aka ce ballanta na a matsayin ka na mai bin dariƙar tijaniya shine kana bin karantarwan jikan annabi ne ba shi kan cewa mu tijani ce duk wanda ba zai iya bin wa'annan ka'idojin ba ya ajiye mun dari kaya ya ajiye Allah mun tuba Allah ta yafe mun bayinan ya ta'ata fi al'udu tafiya ce wacce ake so ka cire ma kanka wani jiji da kanka fala yu'jab bi kulli ma qama bihi min al-azkar ba ma wanda mutane ba ma tukunna a fara da karan kanka fara yace kada abubuwan da kake yi na azkarai jan carbi da jan alkarai ko murdai da kake yi ya sa haka rika ruwa da kanka cewa ka duk unguwan nan babu mai jan carbi kamar mu ce wa ya saka wa ya saka wala kulla ma hasala alayhi min zukrafatin min zakhari fi hadhihi alhayati dunya wala kullu ma hasala alayhi ko ko dukkanin abin da ya same shi daga kawace kawacen wannan rayuwa na duniya duk abin da ya same ka a rayuwanka na duniya na jin daɗi kana hawa moto mai kyau kana shiga kana kwana a gida mai kyau da kago tuwar katifa ka mimmi shi ƙafa malam buhari ka gani ko la ilaha illallah aka ce wannan abun kai ya rufe ka ballanta na ka ji kafi wancan da yake kwantawa a tabar ma yake kwana a kofar gidan sai kanka yadda domin ba mamaki wata rana duniya da juya kai ka koma kwana a tabarman shi kuma ya koma yana kwana a wannan manya-manyan take ai an da ya gama da kai da rayuwa ne wa tilkal ayyamu nudawiluha shi sa aka hana kar ka ga wani a cikin wani condition ko wani a cikin wani situation ka ji cewa ka shi wata rana Allah zai iya juya ma shi wannan mutumin da yake kwana a kofar gidanku sai ka zo ka tarar kuma ya zama babban mutum yanzu kai kuma kai rabin arziki shi so nawa ya faru wannan ai ba jiya ko ba haka bane a nan garin za ku iya faɗa irin wannan mutanen wanda da ba masu kuɗi bane da a kofar gidan wasu ke kwana ko a zauren wasu ke kwana amma yanzu kai ba za ka iya kallon fiskan shi ka ce ka kwana a zauren ba ko sai ne a boyayyu ne mutanen ai ba boyayyu bane an san su amma ba za ka iya ba kai baka isa ba me yasa baka isa ba yanzu saboda arzikin da Allah ya maka ba za ka iya kallon dukkan ka ce kai garba a kofar gidan baka rika kwano dan yanzu Allah ya baka arziki ga sai mutu shine ka rika wucewa kana hawa ba za ka iya ba kana tsoron me zai zo baya in ka ce me haka to shine musulunci ya hana ka ka rika da kai kai yanzu kana shin walwala da jin daɗi ka rika ma wani dariya ballanta na har ka tuka bishi wannan shi ne hakikanin karantarwar tijjaniya ba wanda mutane da yawa suka fi su yi aiki da shi Allah mun tuba Allah ka yafe mu malam sai ya ci gaba da cewa kama kila kamar yadda larabawa suke cewa in kana min kasabika in har kai kana ganin cewa ai daga aikin ka ne ka aikata wannan aikin kai tasharbi kai istighfari dubu kai salatin annabi dubu ko dubu nawa goma ka gani ko dubu goma kake ganin kamar cewa ai aikin ka ne sai malam ya ce maka fa innahu min khalqi rabbika ai wannan aikin ma da ka gani yana daga cikin halitta ne na ubangijinka aikin ma da ka aikata ka daga hannunka haka yanzu na daga to aiki ne cikin aikin Allah Allah ne ya daga ba ni ba aikin Allah ne na san karatun zai maka wani irin girma ko kwantar da hankalin ka mushi da kai Qur'ani Allah subhanahu wataala ya ce wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah ne ya halice ku da kuma abin da kuke aikatawa dan ne da kai salatin annabi dubu dari dubu hamsin dubu goma za ka rika jin kai ne kai bayan Allah ya ce wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna dan me in kana kwana a cikin katifa babba kana kwana a cikin daki da fanka da AC ma kana kwana a cikin daki wanda aka yi POP ne ko me ake cewa kana kwana a dakin da aka yi da POP kada ka kallon wanda yake kwana a kofar gidanku a wulatacce kana ganin dabaran ka ne baka wannan daki in kana ganin a aikin da kai ne ka samo kuɗi kai to sai Allah ya shi maka wallahu alaikum wa ta'malu ai aikin ma da kake yi dan aiki na ne to yaya kenan malam sai ce maka fa mahama istakarta bi zalika din yadda kai alfahari da ɗaya daga cikin wa'annan kunta ka zaman jo muftakiran bi mata igairika to ai kana yin alfahari da dukiyar da aikin wani ne ai aikin Allah kake alfahari da shi to yanzu za mu aiki da za mu alfahari da aikin wani ba zai yi ba kawai na ka zo ka gina gidan ko sai ka alfahari da ai gidan da ya gina ma ni ne na gina shi zai la yukan ba zai yi ba to sai tun farko aka ce wai ji ba ta hausawa da mugun rawa gwamnatin tashi da ka je ka lalata ayyukanka da wannan surutun cewa ai na yi salati dubu goma na yi istibari dubu kaza aka ce ka bar shi da kai sai Allah rubbama malam sai ya kawo hadarin abu yanda muka kawo misali rubbama salabahu anka fa'ada qalbuka min alkhairi akhla min jawfil ayn malam yace so da yawa sai Allah ya sulci ya sanci ake cewa da Allah sai Allah ya sanci Allah ya kwace wannan baiwar da yayi maka sai ka koma kaman cikin jafi wanda banda duhu babu komai a ciki malam sai yace maka fa kam min rawdatin amsat wa zaharuha yani'un amali yani'un amin malam yace dausayi nawa ne suka yi yammaci an gane dausayi ko dausayi inda fulawa suke fitowa da gadi bari mu raya sunan shi yadda kowa zai gane wa gadi ko gadi na ake cewa ko gadin sunan shi gadi na hausa kowa ya gane ko ba gaba gadin nawa ne gadi na nawa ne suka yi yammaci fulawoyinsu ga sunan shargwanin kyawu Azahat wa zaharuha ya ji sun hashimi gari na wayewa lokacin wanda sai aka tarar da wa'annan fulawa sun ji sun yanyan kwani malam ya ce iz habbat alaiha ribul aqim idan wannan iskar da ake kiranta da suna ribul aqim ba Allah ya kawo ta cikin alqur'ani ba ka san iska kala kala ko iska da kake gani kala-kala ne a matakin farko ana kan kasa iska kala ne akwai iska wacce take namiji ne da mace akwai iskar da take iska wani da wanda kake shaka shi muke magana a kai akwai wacce namiji ne da mace akwai iskar da take kawai tsurar ta ce namiji to ita ce haɗari shi ne aka ce ko ma ta zaro min shayin a tat alaihi illa ja'alatu karramin in wannan iskan aka turo ta zo ta buce ta kan abu to wannan abin ya lalace ke ko ko hakim ma ta zama min shay'in atan alaihi illa ja'alatu karramin to haka iska take guda biyu iska wacce mace nan shi ne wacce haifar da abin kware wacce mutanen kaumulud fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyami na misali wannan sarsaran din ita ma nau'i ne na iska wacce a cikinta akwai nau'i na azaba ana gano yadda abin yake ko Allah ya ce mana sai malam yake cewa idh habbat alaiha rihul al-aqim kadhalika yumsi to wannan mutum wanda yake ganin ya yi istighfari dubu goma salatin annabi dubu arba'in ko wani abu makamanci ba an ce Allah zai iya sance wannan abin ba ko shi za a ce gudun masa kar ya rika ji shi yake aikin malam yace wa qalbuhu kadhalika yumsi wa qalbuhu bi ta'ati llahi mushrikun musharrabun salimun haka nan wannan bawan Allah zai iya yin yammaci zuciyarsa tana cike da haske na bautan Allah da ba ba wa yusbihu zai iya wayar gari kuma wa huwa bi ma'siyatin lahi muslimun sadim zai iya wayan gari kuma da sabon Allah sai zuciyarsa ta zamanto ta tashi a cikin duhu da kuma rashin lafiya mutane nawa ne ai ba san da ya ma irin wannan abu so da yawa mutum zai zai wayi gari mumini yayi yammaci kafi ko ba ka maza Allah ya faɗa ba mutum zai iya yammaci mumini ya wayi gari kuma kafi zai yi yammaci yanzu lafiya lau mumini ne ya yi tarbiyya ya yi istighfar ya yi salatin annabi ya yi la ilaha illallah kaza kaza kaza amma garin Allah na wayewa sai ya fara buɗe garin nashi da aikin zunubi in samari ne wani mutuna musu garin Allah na wayewa yana dawowa daga masallaci sallah asubai sai ya kunna wannan fim nan na batsa ba a yi ne mu ga mutuna gaskiya ba a yi ne in masu wayoyi ne gari na wayewa yana yi da sallah masu bayi zuwa sai dan nan zauna to a karfe shi ba yi ba bari a dan shiga kuma ko ya karar da wannan data ba a yi ne mu kai mu junan mu gaskiya cikin wannan aiki zai iya yiwuwa ka yi yammaci kana gumi amma ka wayi gari kuma a cikin abin da ya sabon Allah ne zalika taqdirul azizul alim aka ce to wannan shine ababadan da Allah subhanahu wataala yake kaddarawa wanda in ya kaddara babu wani wanda ya sai iya kaushe wannan a gurguje kafin lokaci ya riske mu Zara sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisin da Uqba bin Amir radiyallahu ta'ala anhu kaga wannan Uqba bin Amir akwai Uqba bin Nafi cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Uqba bin Nafi shi ne sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya iso nan Afirka yanki na nan Afirka wanda malaman tarihi suke cewa har ya shigo kasar Maiduguri Borno a lokacin ana kiran garin da suna Kanin Empire historians sun san abin da nake magana ko to shi uku ba bin Nafi bin Amir ko wannan bin Amir shi bin Nafi shi ne sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya iso ya da musulunci har zuwa nan Afirka wanda ya iso kingdom of kamin borno a wannan lokacin kamin borno kuma shine yanzu da ake kira daular yan yankin daular borno an ko daular yan kanani barakallahu fi to wannan uku ba biyar nasu gaji Allah ta'ala ne yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'siyati fa inna ma dhalika minhu istidraj manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kaga Allah subhanahu wataala yana bai wa bawa abinda bawan yake so alhalin wannan bawan saban Allah yake yi shine wa huwa muqimun ala ma'siyatillah fa inna ma zalika minhu istidraj to wannan Allah yana masa daurin talala ne zaka yi mamaki mutum ya je yi tsafi sai kuma Allah ya bashi kuɗi ko ba haka bane to wannan shi ake nufi ainihin istidraj talala ne ya yi saban Allah ya zo lahira kai da baka yi saban Allah ban kai ka saban Allah kaɗan za a iya cewa to kai shekara dubu goma shi dai a Allah ya ce wani mala ya yi mamaki shi da ya je wannan tsabu ko sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce khalidina fiha abada domin tsaki ya shika ko ba haka bane sai a ce zai dawwama a cikin gidan wuta har abada to kaga wannan ai an masa ne dama talala din Allah ya ce mana shi ne Allah sun ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayan falamma nasu ma zukiru bi aya mafi hadari falamma nasu ma zukiru bi lokacin da mutane suka manta faɗakarwa da tunatarwa da wa'azozin da aka je musu suka ki su bi wannan karantarwa fatahna alaihim abwaaba kulli shay Allah ya sai mu buɗe musu kofofin dukiya a jiki ga sunan fala-fala la ilaha illallah hatta idza farihu bima utu har sai sun fara alfahari da jin daɗi da waɗannan dukiyoyin da Allah subhanahu wata'ala ya musu Allah ya ce akhadnahum baktatan sai mu yi musu kamun basu lokacin kamar abin da kuke kira turanci unexpected ba ko da kaji wani an ce kawai rana ɗaya ba ciwon kai ba komai kawai ya yanke ciki ya faɗi ya mutu ai wannan ai babu da haɗari ne kai wannan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hatta idza farihu bima utu har sai mutane sun manta wa'ancan abubuwan da aka yi ta musu wa'azi kaza babu kyau kaza babu kyau kaza Allah ya ce ayi kaza duk sun kisi fatahna alaihim abwaaba kulli shay Allah ya ce buɗe musu kofofin komai hatta idza farihu bima utu koma suna alfahari da abubuwan da Allah ya musu akhadnahum baktatan sai mu musu kamun kazan kuku kamu na bazata fa idza hum mublisuna sai zama to cikin iblis mublisai Allah mun tuba Allah ka yafe mu wa qala al imam al hasan imam al hasan jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man wassa Allah alaihi duk wanda kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya yalwata masa falam ya annahu yunkar bihi bai yi tunanin cewa a cikin wannan wasu awon da aka yi min a cikin wannan yalwata min da aka yi a cikin wannan arzikin da Allah ya bani zai iya yiwuwa akwai nau'i na kamun na ɗaurin talala fala ra'ayar imam hasan yace wannan mutumin ba shi da hankali wa man utira alayhi wanda aka kuntata masa ba a sa masa ba wa yalwata masa ba ko ba an ce wa man utira alayhi rizquhu ba ko ko ba haka bane to wa man kutira alai wanda aka kunta ta arzikinsa falan yara shi ma bai gani ba annahu yunzaru ilai cewa Allah yana dura da shi ne yana kallon yaya zai zai ci gaba da yi aha zai ci gaba da yi mini biyayya ko ko zai kauce duk wanda aka bashi a cikin rashin kuɗi bai yi wannan tunanin ba cewa Allah ne yana Allah yana ne yana kallo na ne gani zan ci gaba da yi masa biyayya ko ba zan ci gaba ba imamu hakan yace fala ra'ayi wannan mutum bai da hankali ثم قرأ هذه الآية فنشي ما إمام حسن يكرن تولنا آية yake cewa hatta idza farihu bima utu har sai da mutane suka koma suna yin alfahari da ababen da Allah subhanahu wataala ya ba su na jin daɗin duniya na mataye kyawawan gidaje kaya manya manya makamantan irin waɗannan kai ko da fa ilimi ne zai shiga wannan wurin kai alfahari da abin da aka baka na ilimi Allah ya ce afadnahum baktatan sai mai musu kamun kazan kuku فإذا هم مبلسون إذا تشكم مبلسي وكثيرا ما كان الشيخ رضي الله تعالى عنه يشير لأصحابه daga nan wurin zamu tsaya so da yawa maulan shau ahmad jani radiyallahu ta'ala anhu ya kasance yana maimaitawa ɗalibansa wa'annan baitocin yana maimaita musu domin ya zamanto mene darasi kuma su kiyaye cewa mata ja yana cewa Allah ya saka masa alheri na cewa wa aminu makrallahi billahi jahilan wa khaifu makrallahi billahi arifu ولا جاهل إلا من الله آمن ولا عارف إلا من الله خائف شو عم تجاني شو وآمن مكر الله بالله جاهل جاهلا جمة من ليقوم ينام أمن شوى makru na Allah to kana neman tirgirgin jari to wannan ne da Hausa duk mutumin da yake cewa ni Allah subhanahu wata'ala ba zai sa ni a wuta ba aljanna zai sa ni dole haka sai kana neman tantagaryen jahi in ki shawa mata jani ba in shi ba kana neman tantagaryen jahi to wannan mutumin cewa mata jani kara mai metawa ya ce wa kha'ifu makrallahi billahi arif mutumin da ka zarar da shi yana jin tsoron kamun azaba na Allah to wannan mutumin masanin Allah duk mutumin da zai yana cewa wajo ina tsoron Allah kada Allah ne ya kama kada Allah ya azabtar da ni shehu ya ce in kana neman wanda ya san Allah to wannan mutumin ba shiriri ta bane mutum ya sha ka zama Allah doya ma ta zama Allah wai ya zama ari ya zama hukunci mai ɗariƙar ne ka ji abin da yake faɗa ko mai ɗariƙar ne wannan yake faɗa in mutum yana son ya ga wannan zai je zuwa fatkun rabbani shafi na arba'in da hudu zai ga azumi sai ƙara ganin wannan magana Allah ya fi mana shau ya ƙara cewa wala jahilu babu tantagaryen jahili illa min Allah amin sai wanda yake cewa shi ya aminta da azaban Allah ba duk kwana bakwai bane ko da shekara ɗaya a sa shi a wuce shi kenan ya yi ba a samu ne su mutanen makon za ka ji ya ce in ba komai ko da bai fito ya faɗa da wannan lafazin ba aikin sa yana nuna haka mutum ya zalunce ka sai ya ce maka kamun Allah ya isa Allah ya samu Allah ya isa ka za ta samu wurin zama a jikina yana nufin wai akwai Allah ya isa mutane da yawa a cikin shi me wannan yake nufi ya yi zai je wuta a kona shi da shi ya ƙara cewa wala arifu illa min Allah khalis babu masanin Allah fashe wanda yake jin tsoron haɗuwa da Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ya ce wa amma man khafa maqama rabbih fa ina fa innal jannata hiya al-ma'a sai malami shi ya muqallibal qulub ya Allah ya ubangiji wanda yake juya zukata sabbi qulubana ala dini ka tabbatar da zukatan mu akan addininka domin mene innal habiba mustafa sallallahu alaihi wa sallama yasir min hada du'a domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama masoyin mu abin jin dadin mu yana yawaita maimaita wannan addu'a ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dini sai sabai suka ce manzon Allah ya tafi kake wannan addu'a ya zaka je wai kada tsoron kada wai zuciyanka Allah ya ce a ko dai mu kake ji ba tsoro فقال صلى الله عليه وسلم سمع ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي إن القلوب بين أصبعين أصبعين من أصابع الرحمن kun ga zukata tana cikin total control na Allah subhanahu wata'ala yuqallibuha kaifa yasha yana juya zuka yana juya zukata yadda ya so ko ba haka bane ko kai da kanka tsaya kalla mana za ga wata rana kawai sai ka tashi da kana jin hafin matan ko ba ba ruwa ne kawai sai ka san da safe kana jin haushin matan haka ne ita ma kawai sai ka ji kawai ta tashi kawai suna tattauna fiska ci a fati wai lafiya kuwa ce kawai zuciya na ne yake tashi to me aka miki haka kawai baya faruwa dan Allah yana faruwa to haka nan zuciyar Allah yake juya ta yau kana yin abun alheri sai a juya ta to sai manzon Allah yake ta roƙon Allah ya koya mana cewa mai ta roƙon Allah ya tabbatar da zukatanmu akan wannan addini na babu kakkautawa kuma wannan ina ganin shi ne abin da za mu yi ɗauka a karatun na yau abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafi mana za mu tashi a sharadi na goma a cikin shirul kamal na tijaniya in akwai tambaya ɗaya biyu ina ganin ba za mu samu damar an tambaya ba saboda mu riga mun ci kusan minti hamsin da bakwai sauran minti kawai za a yi sallah yanzu muna tawakkali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan gari namu na kasancan Allah subhanahu wa ta'ala ya kara gonan mana da shi lafiya babban limamin mu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ta lafiya Allah ya sa ta fara sauran marasa lafiyar mu gida da asibiti da wanda suke dauke da shi a jikunan su muna tawassuli da manzon Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya zuri'an muna tawassuli da manzon Allah Allah ya kara shirya mana su wanda suke kan daidai muna tawassuli Allah ya kara tabbatar mana da su wanda suke kan kuskure Allah ya shirya mana su don alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jagoran mu mai martaba muna tawassuli da manzon Allah Allah ya kara musu jagoranci Allah ya amfani da shi kan dukkanin abin da zai zamanto alheri da ci gaba ga mutanen garin da garin dukkanin abin da zai zamanto damuwa da garin ko ko mutanen garin Allah ya cire hannunsa dan alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan kasuwa ma'aikata yan kwangila almajirai manoma kowa dai cikin sana'an sa sallallahu alaihi wa sallama Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa budi Allah ya kara masa taimako cikin sana'an dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allahumma bi rahmatikal wasi'at ummana wa qina sharra ma hammana wa ghammana wa lil iman al kamil wal kitab wa sunnah tawaffana wa anta radin anna ya karim wa fi Allah lana wa liwalidina wa mashayikhina wa la ilma al muslimin al ahya'i minhum wal amwat wa sabi bainana wa bainahum bil khairat wa bi warham wa anta khairur rahimin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته